الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da ainihin wato sake haduwa a wannan safiya ta litinin safiya ta biyar ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babu ma za a fi sihiri babi da ya zo game da sihiri wanda wannan shine karatu na 49 insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم malam ya ce babun ma ja a fi sihiri babi mai magana akan abin da ya zo dangane da wato ainihin sihiri abin da shari'a ta faɗa a kan sihiri da hukuncin masu yin sihiri wanda shi sihiri shi ne amfani da wasu hanyoyi wanda suka kasance ana, ana samun ta'alimas ɗinsu daga shaidanu wurin da Allah ya ce wa taba'u ma tattulu shayatinu ala mulki Sulaiman wanda wannan sihiri da wa'annan surkulle da ake amfani da shi da izinin Allah yakan yi tasiri ga wanda yake an mai sihiri din ta hanyar ko dai a sa a raba shi da duniyar ko a akkasa mishi abinda zuciyar shi ke maradi na so ko ki daga so ya koma ki daga ki ya koma so ko a sanya mishi wata cuta wani ciwo da rashin lafiya ko hauka ko a sanya shi ya shagala daga wani abu kamar a ce kwata-kwata baya tunanin ma aure tattare da shi ko zama dukiya kwata-kwata ba ta dame shi ba an fahimta ko wani abu makamancin haka wanda nau'ukan sihiri guda tara malamai suka fi yawan ambata don ba manta ibn kathir ya ambace su cikin tafsirin shi in ka je nan kusa a sarimul battar na wahid abdussalam bali ya kawo su ce sihir na at-tafriq sihirul mahabba sihirul takhyil sihirul junun sihirul khumul sihirun nazif sihiru ta'til az-zawaj sihirul marad sihirna ne ne ba mu ambata ba guda eh eh mahabba mu ambace shi ko shine tiwala sihirut tafriq sihirul mahabba sihiru al-khumul sihirul junun sihiru ta'til az-zawaj sihirul marad sihirul hawatif sihirun nazif hawatif ya zo kuma yanzu ɗaya ya ƙara ɓace shi ne ɗa zuwa ma'ambata hawatif mutum ya ji kama ana kiran shi kaɗai ya ji ana ta ƙwala mai kira nazif ma'ambace shi ko wanda ga mata ake mawa shi na yawa mahabba ne ba ma'ambata ko ma'ambace shi yawa mahabba to guda tara ke shi mahabba shi ne bi ta zaizaibo wanda kusan ya fi kowane sihiri sauki wurin aikata shi ya fi kowa ko kai in baka ji tsoron Allah ba gobe sai ka zama boko sannan kuma yakan juye ya kisa daga sanya ƙi ko sanya so sai ya koma na tafrik shi kuma tafrik dama raba wani da wani raba ɗa da uba ko raba miji da mata to har raba rai da gangar jiki ma yana shiga ci wanda ya ɗanfi dama-dama shine na takhil tunda shi akwai wanda kamar su mu'tazila sun tafi kan duka sihiri takhili tunda zancen saratu fir'auna Allah ya ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a abu ba haka yake ba amma kai sai ka ganshi kamar haka akwai wanda kawai tsabar dubara ce tsabagen dubara akwai wanda kuma rufa'idun da tamwi wanda shi kuma dole zama da aljanu ake amfani yauti ya shiga ta bakin jaki ya fito ta dubure shi ya sa zungureriya allura inci tara cikin hancin shi ta nutse ce shi ko ashe a jikin fuskar shi ya fara ta bakin jaki da ya shiga ashe tsakanin kafafuwan shi ne ya shiga ya maida maka igiya ta zama tsamma ta zama maciji halin tsamma ne kawai a banza to shedanin ke ke khayyalawa mutum ya dinga ganin kamar abun yanda ake so ya gani ne alalin ko ba haka ba to sai malam yace wa qaulillahi ta'ala da fadan Allah ta'ala wala qad alimu haqiqa sun sani su yahudu laman ishtarahu cewa duk wanda ya zaɓi sihiri malahu fil akhirati min khala to lalle ba shi da wani rabo a lahira an ce mutum bai da rabo a lahira wa kenan kafiri ko domin mumini ko yaya ne ko ya shiga wuta wata rana zai fito kenan yana da rabo a lahira amma wanda aka ce ba shi da khalaku a lahira to kafiri ne wani yana cikin gurare guda bakwai a ayar wata ba'u da Allah ya faɗi cewa boka kafiri ne masihirci kafiri ne kenan wannan ayar bayani ne akan hukuncin mai hukuncin mai sihiri shine malam yake nufi ana tunda cikin masail zai ambaci cewa anna sahira yakfuru ko lalle sahiri mai sihiri yana kafirta to kaga wannan ayar ita ta kafirtar da shi wa qawlihi yu'minuna bil jibti wat taghut su dai yahudu suna yin imani da sihiri kuma suna yin imani da ɗagutu wato shaidan fassara ta umar kashi ne ya ce kala umaru sannan umar ya ce aljibtu a sihiru shi ne sihiri aljibtu duk suna fassara shi da gunki har yan shi'a suna kiran abokar da umar jibtai ƙuraishi wai gumakan ƙuraisha wal iyadu billah kaga mu a gurinmu su ne shaikha ƙuraishin ko dattijan ƙuraishawa alama ƙuraishin manyan malaman ƙuraishawa bal manyan malaman musulunci ga baki ɗaya abubakarin ƙaƙan ya ce huwa shaiku ashabin nabiyyi wa khairuhum wa imamuhum hakan bila butulan wa abul mutahharatin lati tanzihuha qad ja'ana fi nuri wal furqan to su yi su kira su jibtai quraish wanda jibtu da ma'anar gunki ko as-sanam sun dan suna a wani gurin su ce sanamai quraish to sai na umar sai ya fassara aljibtu da as-sahir domin as-sahiru shi ma dagutun wa taghut kuma sai ya fassara shi da ash-shaytan domin shaydan da shi dagutu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta kamar yadda ibn al-qayyim ya ambata cikin i'lamul muwaqqi'in juz'i na farko safawi ina ga safa ba za ta wuce ta bakwai ya fassara dagutu ya kawo dalilai ce to dagutu shine duk abin da zai sa mutum ya ketara haddin da Allah ya mishi sawa'un wannan abin abin bauta ne shi kamar gumakan shawa, ko wannan abin matbu'in ne bane da ake bin shi kamar wani shugaba kamar su fir'auna da suka ja mutane kan bata yakudumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada aw muta'in ko wanda ake mabiyayya kamar malamai miyagun malamai ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kaga wannan duka tawagij ne to dan haka sai sayyidina Umar ya fassara at-taghut da cewa ash-shaytan to ibn abdullah ya kawo ru'usu ru'usu tawagij guda biyar ko cikin al-usul ne al-usulu thalatha cikin al-usulu thalatha ko sai ya ce wa ru'usuhum khamsa ko jagororin dagutu yace duk abinda aka bauta mawa koma bayan Allah ya zama dagutu ce amma jagora cikin dagutocin ai ko a kafirci akwai namijin kafiri to manyan dawaghit guda biyar ne sai al-iblisu da'i ila ibadati ghairillah sai ya fara da shi iblisu mai kira zuwa ga bautar wani Allah domin shi shaidan burin shi kawai ƙarshen abin da yake nema daga gare ka ka biya shi shine ka kafirce ma Allah abin da yake nema ki kaga babban dagutu kenan shine shaidan shine shaidan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa mutane saboda shaidan suna kafirta bihim bihi yushrikun aktharuhum bihi mushrikun sai mafi yawancin mutane bihi yani bi sababihi wal hada mir yaud ila ila iblis sanadin shi suke kafirta sai ta shirka da Allah subhanahu wataala daka shine babban dagutu kinan an fassara wani udwi daya daga cikin a'dha na abu wanda yake udu din nan babba ne ba laifi bane kamar yanzu a kira sallah da ruku'i ko a kira sallah da sujudi li anna ruku'a was sujuda min ahammi wa a'zami arkanil islam daga an fassara tagut da shedan an yi shiru wa illam yakun wahdahu yayi saboda shine jagora kuna ganewa wa qala jabir jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yace at-tawaghitu su dagutoci kohanun sune gumaka sune bokaye kana yanzilu alaihim shaytan shaytan ya kasance yana sauka a kansu duk da an sa alif da lam ba ana nufin ash-shaytanul ma'hud wancan iblisu ba ana nufin duk wani shaytani domin duk wanda yake kangararre cikin aljanu sunan shi wa sunan shi shaytan wa yattabi'u kulla shaytanin marid wa hifdhan min kulli shaytanin marid fi kulli hayyin wahidin wahidun a kowace kabila akwai shaidani daya ko akwai boka daya da shaidani ke sauka a kan shi inji Jabir dan Abdullah asali alhayyu daya ne daga cikin wato butun na kaba'ir kasan kabila ta karkasu ce kabila a ce fasila a ce batan a ce fakhd a ciki akwai hayyu sai a ce hayyu fulan ana nufin gurin da 'yan kabilar wane suke tattare guri kamar yanzu a ce garka ko a ƙauyuka ce garkasuwa ne to kowace garka wato kowane rukuni na, ainihin ahali akwai bokan da shaidani ke sauka a cikin shi a jahiliya yake nufi a zuwan musulunci ne diya yaki waɗannan baƙaƙen al'adu wani zai za ga akwai ƙauyukan da kowace garka da nasu bokan ko nasu bokan can ne an ce maye ya kama wani za a kai shi an ce ka za can za a tafi da ƙara dilmiyarsu cikin ɓata na maita yanda ake gayi ba haka take yanzu tsafi ne zalla sihiri ne kawai amma asali abin da suke kira maita ainun kambun baka ne shi kuma kaga kambun baka ai mutum wani bai ma san yana da shi ba tare da cewa galibi masu kambun baka hussadu ne idan wato wannan matsala ta haɗu da hassada sai ya harbi wanda aka yi ma hassada in ya ga wani da wata ni'ima sai abin ya burge shi amma kuma sai ya bakin ciki bakin cikin shi ne a haɗarin shi sa galibi masu magana kan ainu suna haɗawa da alhassan suna haɗawa da alhassan na salama ya ce ko kuma wani daga cikin magabata afuwan yake cewa abinda hassad wato mai hassada yake batawa cikin yini ɗaya mai abinda mai annamimanci ya ce yake batawa cikin yini daya to wato ainihin sahiri mai duba da mai bugun kasa baya bata shi cikin shekara daya da hada rikici tsakanin mutane zancen da na dan burkita shi sai na tuno yanda yake kun gane wannan so saboda haka ita maita yanzu da ake cewa kawai tsafi ne sihiri ne da bokanci sihiri ne tunda ai hasiyanta ake yi asiyanta ake akwai wanda su ha'ada shi shi suke yi kaga shekara ka bada ɗanka shekara mai zuwa wancan ya bada ɗan shi kaga akwai kallo ko ranar alkiyama Allah ka tsare mu to mun gane wannan ta'arifin sai ce wa an abi hurairata ai ina ga duka an karanta ku daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce ijtanibu sab'a al-mubiqat ijtanibu sab'a al-mubiqat ku kiyayi wato ainihin abubuwa guda bakwai waɗanda suka kasance al-mubiqatu masu dilmiyarwa ko masu halakarwa ne kalu sai suka ce ya rasulallah wa ma hunna su menene waɗannan abubuwan guda bakwai manyan zunubai masu halakarwa kala shirku billah yin shirka da Allah dama shine a'zamu ma nahallahu anhu ko akbaru dhanbin usiya Allah subhanahu wata'ala bihi huwa shirk hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace tambayi annabi kan akbarul kaba'ir sai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya alhalin Allah shi ya halicce ka mafi girman kwaba da kwama tala da dan adam zai yi shine yayi shirka shi yasa ita inda mutun ya mutu bai tuba ba ya kare aiki kawai babu zancen rahama babu zancen gafara Allah ka kare mu daga shirka ma zahara minha wa ma batan wasihiru sai ce sai sihiri shine na biyu domin dan uwan ɗayan ne abokin tafiyar ɗayan shi sihiri dan uwan shirka ne wa qatlun nafsin lati harrama Allah da kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqq wace sai da gaskiya kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta ta kasu kashi kashi na farko mutun ya kashe kanshi tukunna haramun wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima ka kashe kanka kai zinubi wanda ya kashe kanshi zai shiga wutar inji manzon Allah sallallahu alaihi kuma za a azabtar da shi ta hanyar ya ci gaba da kashe kanshi ɗin da abin da ya kashe kanshi a duniya kuma can ba za a zara ran ba daga in sama ya faɗo ya mutu ya intihar to haka za a zai ta wulwulawa cikin jahannama ba zai kai ƙarshen ta ba in guba ya sha ya mutu haka za a bashi gubar wuta ba irin ta duniya ba tana babbaka cikin shi tana farka 'ya'yan hanjin shi tana keta wato ainihin tumbin shi kuma ba mutuwa zai yi ba in wuka ya sa ya lumama kanshi haka zai ta lumawa yana zarewa yana lumawa yana zarewa banda sauran azaba ta wuta ku cece shi ya gaji da duniya zai mutu to ai kai Allah bai gaji da ganinka gane wani Allah na da haƙƙi a kanka akwai mutum ya kashe wani shi da gangan katilul ghairi amdan da shi ma wannan zunubi ne mai girma daga cikin manya-manyan zunubi wanda galibi a irin waɗannan bugiran shi ake nufi cewa wa katulun nafsu ana ka kashe wani wannan wanda za ka kashe ɗin ya kasu kashi biyu wanda aka haramta ko ka kashe musulmi dan uwanka ko ka kashe dhimmi kafirin amana duka zunubi ka kashe musulmi dan uwanka akwai kisasi akwai kafara akwai kisasi idan basu yafe in sun yafe akwai kafara sannan akwai diya ya kisa da gangan to za a kashe shi wani yaqtul mu'minan متعمدا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة زواكش أما عند غنغني إن يكشي زاء كشيش كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى sana akwai mutum ya kashe kafirin amana wanda ya kashe kafirin amana da gangan na sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai ji kanshin aljanna ba cutar da shi ma an kai annabi sai ya bi mai haƙƙin shi man adha dhimmiyan fa ana hajijuhu yawmal qiyam duk da wuta za shi amma sai an bi mai haƙƙin shi kai an hukunta sana akwai kashe yara shine alwa'd wadal mau'udatu su'ilat wanda shi ma ya kasu kashi kashi duka waɗannan an haramta su kisa da ya halatta shine kashe kafirin da ake yaki da shi a filin daga wannan kuma waqtuluhum haythu thaqiftumuhum akhrijuhum min haythu akhrajuhum shi anan ba ba banna bace gyara ne dama sun ce alqatlu manjatun min alqatl ai kisa kubuta daga kisa ne kaga bandi da ana kashe su ai da an tsira daga sharrin su na uku sai na gaba sai ya ce wa aklur riba nan illa bil haqq sai dai kisa wanda yake da gaskiya kamar kashe kafiri a filin daga kamar kisa gurin kisasi da izinin shugaba kamar kashe wani haddan kamar wanda yake muhsini yayi zina ko wanda yayi aikin amalu qaumi lut kaga za a kashe shi wannan kisa ne bi haqq wa aklur riba da cin dukiyar riba shine na hudu a gurin muni girman laifi لكن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع بيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وربا ودما في جرما تناتك من يلف فك أكتندوك يا الربا riba al-fadl da riba an-nasi'a da kuma ad'afan mudha'afa shine bil fadli wa bin nasi'ati ma wa aklu mal al-yatimi da cin dukiyan maraya da mai cin dukiyan maraya wuta yake ce ma cikin shi alladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulma inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wa tawalli yawm az-zahfi da juyawa ranar haduwa da makiya sanda aka yi ido hudu tun ya gudu saboda tsoro ba don wata dubara ta yaki ba idan don wata dubara ne sai gurin juyawa aka mamaye shi aka kashe shi bai laifi ba ana tsaron ma yayi shahada amma guduwa ya ji tsoro zai tsere ya bar mumine cikin hadari to wannan shine in aka kashe shi sanda ya juya annabi ya ce mata mai ta jahiliya amma wanda don dabarar yaƙi ne Allah ta'ala ya ce wannan babu laifi wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wanda ya juya aka kashe shi in dai ba ɗayan biyu ba ko dai zama ya juya saboda wata istiratijiya ta yaƙi canza salo ne kamar yadda Khalid bin Walid yayi a Mu'ta da yaga ana ta kashe muminai komandojin yakin umara'ul jaishi din duk an kashe su an kashe zaidu bin haritha yayi shahada radiyallahu anhu wa arda ainihin ja'far ibn abi talib shi ma yayi shahada radiyallahu anhu wa arda abdullah ibn rawaha ya dau tuta yana ya nafsu illan tuqtali tamuti hadhi himamul maut qad sharibti har aka kashe shi radiyallahu anhu wa arda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an kashe ukun ku zabu ɗaya ya zama komanda akan Khalid ya dau tuta da ya ɗau tutar sai ya canza salon yakin sai ya ja rundunar da gudu suka juya arna sun ɗauka mai sun ji tsoro ko daga da aka ji aka samu sarƙaƙiya sai ce to duk a fashe a tarwatse cikin duhun ciyawa kafiran suna zuwa ana musu bita ɗaiɗai ana kashe su har sai da suka ci nasara da izinin Allah to kaga wanda ya juya a wannan juyawa aka kashe shi ba za a ce ya gudu aka kashe shi ba ko so da mutaharrifan liqital ya juya ne dan wata maslaha ko wata istiratejiya ma'ana hikima da dubara ta yaki ko kuma mutahayyizan ila fi'a tunda yaki kata'ib ne ake fita waga katiba ta je ta tara wacce waga katiba to katiba katiba ku sai ta zamanto an muku kalan me ake cewa an muku zobe an muku kofar rago tunda ba za ku iya da kafiran nan ba in kuka tafi a hakan kashe ku za su sai kuka ce to bari mu silala mu je mu haɗu da sauran ƴan uwanmu don mu ƙara ƙarfi to gurin wannan silalewan ku gudu don ku je ku haɗu da wa'incan sai aka kashe wani ba za a ce an kashe shi yana mai guduwa ba shi yasa da abu ubaid ya yaƙi farisawa to farisawan sai suka yi musu wato ainihin tarko sai ta kashe su sai na umar ya ce da ya gudo zuwa madina la kuntu lahu fi'a eh tunda ya ce au mutahayyizan ila fi'atin ko da ya gudo ya nemi dauki madina da na zama tawagar da za su taimaka mushi amma har aka kashe abu ubaid tabi'i ne babba wanda yakin da giwaye farisawa suka fito an yi an kashe bayin Allah da yawa ai sababin ma a kulla qadisiyya kenan sana umar sai ya tura musu sa'ad bin abi waqqas suka ɗanɗana kuɗar su kuwa to don haka au mutaharrifan a ainihin walli yau mazahaf da juyawa ranar haɗuwa da makiya yana cikin manyan laifuffuka wa kadful muhsanat da yi mawa katangaggun mata wannan al'ihsanu bi maza bi zawaj kuma bil'iffa mata katangaggu ma'ana kamammu al-mu'minat as-salihat alqanitat katangaggun mata sawa'un kunna mutazawwijatin amla mutun yi musu kazafi waɗanda suke alghafilat su sun basu basu damu da me ke faruwa cikin gari ba sun mai da lamarin su zuwa ga Allah sun yi tabattuli wa tabattal ilaihi tabtila sun koma ga Allah ba su sanin ma me ke faruwa cikin gari almu'minat wanda suke mu'minai bayan Allah wannan hadisin yazo da akasa sifofin nan da kaddamawa da ta'akhara ko dai yazo wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat kuma da ya kawo ko qadful ghafilatil mu'minatil almuhsinat muhsanat ko wani abu kamar haka duka babu lafi kaga dai shahidi anan shine wa sihiru ko sihiri yana cikin asabul mubiqat wanda yake bin shirka a gurin mu wanda yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari 2767 Muslim 809 Malai cewa an jundubin marfu'a daga jundubul khair jundubul khair al-ghamidi jundub jundubul khair al-ghamidi wanda ainihin jundub al-azdi al-ghamidi wanda ya fi shahara da qatilus sahiri wanda ya kashe boka ya kashe mai sihiri a gaban ainihin wato khalifa alwalid bin abdul malik na mai kunya da abu abu abdullah wasu sun ce sunan baban shi zuhair kenan zunduk ibn zuhair wasu suka ce sunan baban shi abdullah ibn sufyan kenan jundub ibn abdullah ibn sufyan wasu suka ce jundub ibn ka'ab ibn abdullah ibn hur ibn amir ibn malik ibn amir ibn dahman ibn tha'labah ibn ghabiyan ibn ghamid don a tabbatar da shi ɗan ƙabilar ghamidiyya ɗin ne mutanen madina ne amma ya fi shahara dai da jundubul khairi ko ya zauna a kufa ɗan ƙabilar azdu ne wanda ana cewa ya rasu a sufin sufin sunan guri ne da aka yakin sufin amma shi a shekara ta hamsin ya rasu lokacin khilafa ta sayyiduna muawiya yi sabani akan suhuba din shi ibnu hibban cikin as-sifat ya kawo shi a tabaka sahabbai an gane az-zahabi ya tabbatar shi sahabi sai da ibnu hibban kuma ya sake cikin tabaka ta tabi'ai ya ƙara fadin shi sai ya ce kuma yursilu a cewa yursilu yana ish'arin cewa shi waye tabi'i ne imam al-baghawi yayi yayi shakku akan suhba din shi daka an yi sabani akan sahabi ne shi ko ba sahabi ba amma da ya rasu shekara ta 50 jundubul khair to jundub ana ce mai qatilus sahir domin wani boka aka samu lokacin al-walid ibn abdul malik ba al-walid ibn abdul malik ba afwan lokacin walid bin ukba walid bin ukba yana gwamna a madina haka wannan bokan sai ya sara kan mutum kuma ya dauki kan ya manna a kan shi a jikin wancan wato rufa'ida ne ko ya shiga ta bakin wato ainihin raƙumi da fito ta dubure shi yana yin abubuwa da yawa da haka sai jundub ya shigo gare shi ya ga yana wannan surkullan kawai ya zara takobi ya sara wuyan shi ya ce ahayi nafsaka ba yana kashe mutum bai raya shi tunda ya cire kai ya maida ce to maida kanka rayar da kanka in kura na maganin zawa ta yi mawa ya makanta sare mai wuya to shine da aka tambaye wani sahabi akan abin da jundub ya sai ya ce akhda wa asaba yayi daidai kuma yayi kuskure me daidai din shi ya kashe wanda haddin shi a kashe me kuskuren shi ya dau doka da hannu ko ya dau doka a hannu bai bari shugaba yayi hukunci ba shine aqba wa asaba ai aka ce shi Walid ibn Uqba sai da ya kama shi ya liƙe to daga baya ya ga mutane ba su ji dadi ba sai ya sake shi irin wannan dama ta'aziri ne hakki ba za a kashe shi ba za a mai ta'aziri tayyib to ya ce wa an jundubin marfu'an daga jundub jundubul khair zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddus sahiri darbatun bisai haddin buka mai sihiri in an kama shi haddin shi shine a sare mai takobi darbu anan bi ma'anar qat' rawahu at-tirmidhi wa qala as-sahih annahu mawquf tirmidhi ya fitar da shi 1460 ya ce zance mafi inganci hadisin mawkufi ne akan jundubul khairi shi ya faɗa haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin riwaya da ta kawo shi marfu'a riwaya ce da a cikin ta akwai Isma'il bin Muslim al-Makki da Tirmidhi yace yudha'afu fil hadith min qibali hifdhihi bangaren haddan shi yana da rauni cikin hadisi an gane ko haka kenan hadisin da'ifi ne saboda Isma'il bin Muslim al-Makki Abu Ishaq wanda ya kasance da'ifi ne kamar yanda al-Imam at-Tirmidhi ya ya ainihin wato ambata Ali ibn al-Madini ya ce la yuktabu hadithuhu al-Juzajani ya ce ajma ashabuna ala tarki hadithi kaga kenan ya kai haddin tarku ma a gurin wasu kaga hadisin shi imma da'if ko kuma zama da'ifin da'ifin jidda amma sai dai wasu malamai suna ganin raunin shi bangaren hadda ne kawai yanda Zahabi ya ambata domin abdurrahman bin abi hatim razi ya ce ya tambayi baban shi akan ismail bin ibrahim al-makki sai ya ce wato ainihin da'iful hadithi mukhallitun qultu lahu huwa ahabbu ilayka aw amr ibn ubayd qala jami'an da'ifain dukkan su da'ifain wa ismail huwa da'iful hadithi laysa bimatrukin yuktabu hadithu wannan shine illar hadisi amma ya zo mawqufi ta wasu hanyoyin da za a iya karfafan shi da shi cewa magana ce ta jundub bal hadda aikin shi mako kamar da muka ambata wa fi sahih al-bukhari an bajalah ibn abda a cikin bukhari daga bajalah ibn abda ko ibn abd duka ana cewa at-tamimi ne al-qushairi al-anbari al-basri wanda yake shine sakataren juzu ibn muawiya wanda juzu ibn muawiya yana cikin ummal na sayyidina umar wanda imamu shafi'i ya ce majhuli ne amma al-hafiz ibn hajar ya ce thiqa ne shafi da bai haƙi sun jahala shi to yake cewa kataba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ibn khattab ya rubuto takarda yanda yazo cikin musnad al-imam ahmad cewa ya rubuta ma juz ibn muawiya wanda shi bajala yake katib din shi abin da ya rubuta shi ne a nikutulu kulla sahirin wa sahira ku kashe duk wani boka da bokanya kwallo ya ce fakatal na talata sawahira sai muka kashe bokaye ko matsafa guda uku domin su a lokacin shugabanci na hannunsu kuma da izini na shugaba al'am na musulmi a lokacin suka yi wannan da wannan ya zo cikin bukhari mu'allakan ne mu'allakan ya zo cikin sayewar bukhari ma abu dawud ya fitar da shi 343 shekul albani ya inganta shi cikin sahihu abu dawud ta riwayar ta jundub albani ya inganta shi cikin da'iful jami' 2699 ya ce wa saha an hafsata ya tabbata daga hafsa bintu umar cikin muwaɓa kenan annaha amarat bi qatl jariyatin laha saharata hafsa radiyallahu anha tayi umarni da a kashe wata baiwarta da tayi mata sihiri tayi sihiri dan ta kashe ta sai Allah ya kwace ta haka sai ta ce a kashe ta fa qutilat sai aka kashe ta wannan muwatta ta Imam Malik 1562 sai dai hadisin dole ya zamanto bayan izinin shugaba ne akai kisan ba da kanta ta dau doka a hannu ba ta yi izini mana ta yi fatawa kuma shugaban da yake raye a lokacin ya gamsu da aka yi sa aka kashe wannan baiwar da taimawa na na hafsa sihiri kenan haddin boka a kashe shi wa kadhalika saha an jundub malaci haka ya tabbata daga jundub shine kisa da muka bayar ta kashe mai sihiri qala ahmad ahmad bin hanbal yace an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata daga mutum uku daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa manhum manhum jundub wa umar wa wa hafsa alqawli bi anna junduban sahabiyyun to mu bashi masail saboda lokaci tayyib